shi a tasa kira'ar yana idgamin ne tsantsa shi yasa shi tasa kira'ar la tamanna tamanna idgamin yake kawai kai tsaye ba wani rauni ko ishimani su ko sauran makarantan a nan suna wasu suna yi da rauni wasu da ishimani wato idgamin ba cikakke ba ne kenan wasu suna yi da kamar za a faɗi nunin nan mai raf'a ta farko amma sai a yi idgamin kuma a cikin ta biyu lata manna kamar za a faɗi ta farko lata manna kamar za a faɗi ta farko wasu kuma da ishimani to shi yasa akwai bambanci a wajen kira'ar kawai dangane da wa shi na abu jafar ya karanta da tsantsar idgami sauran kuwa da rauni ko da ishimani to jassa kamararu adgamal muqariban abu amr ibn al-ala'i makarancin mutanen basra adgama ya yi idgamin al-muqariba wanda yake kusa ya yi idgamin wato harufa guda biyu wanda suke kusa da juna sai ihin wannan abin da aka gaba fada ana magana ne akan idgamin makamanci ya zama harafin na farko da harafin na biyu irinsu ɗaya to anan kuma za a yi magana a kan inda yake harafin na farko da bambanci da na biyu amma kuma suna kusa a mafita suna kusa a mafita to shi abu amr ibn ala irin wannan ma yana yin idgaminsa yana yin idgaminsa a cikin wayannan harufa guda goma sha bakwai shine wato dawawi da alifi dawawi da nuni da shini da dal da ta da ha ƙarami da ca da ba da kuma jimi da sin da kafi da nimi da ra da rabi to to wayannan wato yana idgamu wayannan harufan a cikin kowanne daga cikinsu a harafin da yake kusa da shi masalan fal ba'u ihin ba yana idgaminta fi mimin a cikin mimi yana idgamin ba a cikin nini wannan malamai sun ce gaba daya a qur'ani a waje ɗaya ne ya zo yu'azzibu man ya sha'u yu'azzibu man ya sha'u to wannan bar ta farko wannan bar shi wato yana idgaminta abu amr ibn al-ala'i yana idgaminta a cikin mimin nan shi ta sa kira yu'azzibu man ya sha'u yu'azzibu man ya sha'u sai idgamin bar a cikin mimin guri ɗaya ne ita ba ake idgaminta a cikin nini shi ne a wannan wajen to fi sa'i to haka kuma yana idgaminta a cikin ca yana yin idgaminta a cikin ca saboda ita ma tana da kusacin mafuta to haka nan a cikin jini yana idgaminta a cikin jini yana idgaminta a cikin jini haka ne yana idgaminta a cikin zal zayin haka nan kuma yana idgaminta a cikin zaira haka nan a cikin ɗa'i yana idgaminta a cikin ɗa'i haka nan yana idgaminta a cikin zabi haka nan yana idga ko can radin ne ko yana idgaminta a cikin rabi to to to to yana sadin ne na farkon wato yana idgaminta a cikin sadi yana idgaminta a cikin rabi yana idgami a cikin ta a cikin sini yana idgaminta a cikin shini wato guda goma ne kenan inda ake idgaminta shi a abu amrim lil alai ko dai idgaminta a cikin ta mai 'ya'ya uku kamar can na suratul baqara wala qad ja'akum musa bil bayyinati thumma tahastumul ijla sum bil bayyinati thumma to wannan tare kan yi idgamin ta a cikin ta bil bayyina thumma baya fadar ta sai ya hada ta da can ko kuma a cikin jini kama wa amilus salihati jannatin tare nan sai idgamin ta a cikin jini salihajja da jini ne da ɗau da shadda ko kuma a cikin zal kamar sayya zalika sayya zalika ko zaira kamar ilal jannati zumura to ilal jannat zumura da shadda akan zaira ko kuma a cikin ɗaya gil salata ɗarafayin nahari salata to salatara da'in ne da shadda ko kuma a cikin zadi kamar mala'ikatu zalimi allazi na tawaffayhum mala'ikatu zalimi anfusihim na to mala'ikat zalimi anfusihim to ko kuma a sadi kamar wal mala'ikatu saffan ko kuma a rabi kamar wal adiyati rabha ko a cikin sini kamar amilu salihati sanudhiluhum wallazina amanu amilu salihati sanudhiluhum fi salihin to ko kuma a cikin shini kamar bi arba'ati shuhada'a to wa'annan haruffa guda goma yana idgamin ta a cikin su shi Abu Amr ibn al-Ala ya kira asa a wa'annan haruffan guda goma to to wasa'u nan kuma inda za a yi magana kan inda yake idgamin ca a cikin wa'yansu haruffan haruffan da ake idgamin ca a ciki to akwai haruffan da ita kuma ca ake idgamin ta ita dai ta yana idgamin ta a cikin haruffan nan guda goma da sa'i da jimi da zal da zaira da da'i da zadi da sadi da radi da sini da shi to su ne yake idgamin ta a ciki to a kan cadarin ne za a tashi ƙara ɗayan kwa to wato wasfadi ne wasfadi to ca ana yin idgaminta wato a kirar abu amr ibn al'ala'i idan ya zamo ta zo a kalma ya zamo kuma kalmar da take karshen kalma kalmar da take gabanta ta fara da ta ya zamo kalmar da take gabanta ta fara da ta to kira'ar abu amr ibn al'ala'i sai idgami sai idgamin irin wannan tar a ita ta tana da guri guda hudu ko biyar da ake idgaminta a nan an faɗi guda hudu ne amma akwai na biyar ɗin misali ana idgaminta a cikinta kamar haisu tumaruna haisu tumarun to a kira'ar abu amrim ala'i wannan car sai ya idgaminta a cikinta ya zamo haisu tumarun haisu tumarun to waradin hakanan a cikin radi kamar halate ka hadisu raitu ibrahim al-mukramin to a kira'ar shi abu amr ibn al-alai sai idgamin char a cikin radin halate ka hadisu raifi char baya fadatta hada ta yake da radin ya mai da ita radi sai zama radin mai shadda hakanan a cikin sun yana idgamin ca a cikin sun kamar wawarisa sulaimanu shi ma sai ya riga ne cewa Sulaimanu wari Sulaimanu ya mai da car ta zamo so haka nan a cikin shin kama haisu shi'ituma haisu ituma yake karantawa to haka kuma yake idgamin car a cikin zan kama wal an'ami wal har zalika mata'u to har zalika to ba faɗaccen haɗawa yake da zaldin to hakanan kuma yana idgamin ra a cikin lami ya ce hunna adhallakum adhallakum baya fada hunna adharu lakum na suratul hud to hakanan kuma ita wato ra a guri ɗaya ne kine ke idgaminta a cikin lami a cikin lami ha'i kuma yana idgamin a cikin aini ita ma ha'i ha ƙarami yana idgaminsa ne a cikin aini kawai a harafi ɗaya kamar faman zuhziha anin nari faman zuhziha anin nari ce zuhziha anin nari anin nari idgamin ha'in a cikin ainin yana yin idgamin jini a cikin harafi biyu jinko yana idgamin sa a harafi biyu shine ta kamar minallahi zil ma'ariji ta arijul mala'ika sai in wato zai hada sai ce minallahi zil ma'arij ta aruju zil ma'arij ta aruju din din sai ya maida tatta to haka nan kuma a cikin shini kamar a haraja shad'a shad'ahu fa'azarahu a haraja shad'ahu sai idgamin jimin a cikin shin din nan a haraj shad'ahu to waddalu ana idgamin kuma shi abu amrim da ala kira'arsa yana idgamin dal a cikin haruffa guda goma fi na farko yana idgamin dal a cikin zal kamar na suratul ma'idati wal zalika wal qala'ida zalika to sai idgamin dal din a cikin zal wal qala'iz zalika wal qala'iz zalika ba ya faɗar ɗin sai ya mai da shi zal hakanan kuma a cikin zaira yana idgamin dal a cikin zaira kamar ya kadu zaituha na suratun nuri ya kadu zaituha to sai ya haɗa dal ɗin da zaira ya ka zaituha ya ka zaituha hakanan kuma a cikin ta كما سورة البقرة وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله في المساجد تلك في المساجد تلك با فتدل إن تايك ميدشي haka nan kuma a cikin ta yana man yuridu sawaba yuridu sawaba sai ce yuridu sawaba haka nan kuma a cikin jini yana idgamin dal a cikin jini kamar waƙatala dawudu jaluta waƙatala dawud jaluta waƙatala dawud jaluta ba a faɗar dal ɗin jim yake mai da shi ya haɗa da wancan hakanan kuma a cikin sun yana idgamin dal a cikin sun kamar fil asfadi saradiluhum na ƙarshen suratu ibrahim ko وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم تشما في الأصفاد في الأصفاد سرابيلهم تو هكذا كما أتكين شيني أنا إدقى من دل أتكين شيني كما وشهد شاهد وشهد شاهد وشهد شاهد هذا دل إن يكيد الشن إيه هكذا كما da bayan radi min za'i to ba zadi kafin zadi sai gamin dallin a cikin zadin kamar famanta ba da suratul ma'ida famanta ba min ba da zulmihi wa aslaha min ba zulmihi to haka nan kuma bayan radi wato yana gamin dal a cikin radi kamar min ba adirarra'a min ba arrarra'a warra'a to hakanan kuma a bayan yana idgamin dal a cikin sadi kamar na suratu yusuf na idsuwa al-malik sai idgamin dal din a cikin sadi na kissuwa al-malik na kissuwa al-malik to to an gama dal kenan sai kuma zal zal shi kuma ana idgamin sa a cikin sun ana idgamin zal a cikin sun to haka nan ana idgamin zal kuma a cikin sadi shi zal ana idgamin sa a guri biyu ne ko a sadi kamar matta haza sahibatan na suratu jinni matta haza sahibatan to sai idgamin ya ce matta has sahibatan ko kuma a cikin sun ana idgaminsa a cikin sun fatta haza sabilahu na suratul kahfi fatta haza sabilahu sai idgamin zal din a cikin sun to yana idgamin shini a cikin zaira shinko sai ya idgamin ta a cikin zaira to to sun to ko a tashi nan to to wato mun yi mun ga mun yi dal mun ga mun yi dal mun yi kuma wato zal zal ana gaminsa a waje biyu kawai a cikin sun da kuma sadi to bismillah rahmanir rahimi to Uhum. in hurrikat in hurrikat in hurrikat bi gunnatin fatuskanu to fatu fatu fatukuninu ko fatukuninu to mhm to mm. in hurrikat in hurrikat to wato can baitin akwai ragowar sin ba mai ba ko wasinu ne wasinu ne gyara ne wasinu sun kuma ana idgaminta mun gama inda ake idgamin dali ne ko guda goma to wasinu sun ko ana yin idgaminta a zaira a zaira wato a kira'ar abu a kira'ar abu amr ibn al-ala'i to yana yin irgamin sun a cikin zaira kamar wa izan nufusu zuwijat to wannan sun din sai irgamin ta a cikin zaira wa izan nufusu zuwijat wa izan nufusu zuwijat ya mai da ta shadda akan zairan to hakanan kuma yana irgamin sun a cikin shi ne kamar wash ta'ala ra'asu shayba shi ma sai ya gaba wannan shin din a sun din a cikin shin wash ta'ala ra'asu shayba to eh shinu ana idgamin kuma shin a cikin sun shin shin mai ruwa ita ma kuma ana idgaminta a cikin sun kamar yadda ita sun din ake idgaminta a cikin shin mai ruwa to haka ita ma shin mai ruwar ana idgaminta a cikin sun kamar lafta gawila zil arshi sabila to shi ma a kira a fi abu amurin alayi wannan shi nan zil arshi ya idgaminsa a cikin sun din sabila to bayan to fihi rado to ana idgamin kuma radi fihi a cikin shinin ana idgamin radi kuma fihi a cikin shinin a cikin shin mai ruwa kamar fa'iza ta zanu kaliba'ari sha'anihim fazan liman shi ita minhum na ƙarshen suratun nuri ko فإذا استأذنوك لبعض شأنهم تو شيما وأنا إدغام الرجل نا أتكيش لبعض شأنهم لبعض شأنهم تو haka nan kuma yana idgamin kafi a cikin kafi yana idgamin kafi a cikin kafi kamar wahalaka kulla shay'in sai ce wahalak kulla shay'in wahalak kulla shay'in faqaddarahu taqdira to wahu a shi kuma ana idgaminsa a cikin kafin ana idgamin kafi a cikin kafin shi kafin wahuwa shi kafin ai kafi fihi ana idgaminsa a cikin kan mai ruwa airan kuma ana idgamin kafi a cikin kan mai ruwa a kira abu amr ibn al-ala'i kamar dai a suratul furqan din waya ja'allaka usura to kira a sawa da laƙusura laƙusura kafin sai ya irgaminsa ya haɗe da ƙanne ruwan nan to ana idgamin lami wato ara ra wato ita ana idgamin lani a cikin ra to ana idgamin mimi kuma a cikin ba wanda ya zamo an mata sukuni in an mata sukuni idan ya zamo ita an mata wasali idan ya zamo ita ta farkon wato an mata wasali to da gunna ana yin idgamin ko da gunna ehin wato sai a maida ta da sukuni sai a maida ta yi idgamin da sukuni ehin shi lamun ana idgamin sa a cikin ra kamar kama salirihin kama salirihin na suratul ali imrana kama salirihin masalu ma an fi kuna fi hadhihi ayati dunya to fi hadhihi dunya kama salirihin to haka kuma ita mini ana idgamin ta a cikin ba kamar alaysa allahu ya alama bishakirina a alam bishakirina a alam bishakirina sai ya idgamin mimin a cikin bar kuma ya gunna a wajen sai ya gunna a wajen sai a ɓoye ta a ɓoye mimin mimin da aka idgaminta a cikin bar sai a ɓoye ta a maida ta gunna ana yin idgamin nuni kuma a cikin ra yana yin idgamin nuni a cikin ra kamar wa ista'azzana rabbuka wa ista'azzana rabbuka to wannan nunin sai idgaminta a cikin nunin a cikin ra'in idgamin nunin a cikin ra wa ista'azzan rabbuka wa ista'azzan rabbuka to haka na a cikin lami kamar lan nunin laka lan nunin laka amma fa da sharadin ya zamo ya bi mai wasali in ya zamo ya bi mai wasali banda inda yake ya bi mai sukuni in ya bi mai sukuni ne shi nunin wannan ba za a yi idgaminsa ba a cikin waɗannan haruffan guda biyu da aka faɗa korar ko lamun korar ko lamun idan nunin ya zamo mai sukuni ne to ba za a yi idgamin idan abin da yake kafin nunin ya zamo mai sukuni ne to ba za a yi idgamin nunin a cikin lamun korar ba sai dai a waje guda ɗaya fi nuni na hannu a nunin na hannu musjala to shi wannan yana idgamin nunin nan ko da yake ya bi mai sukuni musjala musa wawaitawa kamar wa ma na hannu laka to a shi kira sa wa ma na hallaka wa ma na hallaka guda goma ne irinsa a cikin ƙur'ani inda yake nunin da na hannu na hannu bayan na hannu aka kawo lami bayan na hannu aka kawo lani to guda goma ne a cikin ƙura'ani kuma to ga wata cikawa a cikin kaifiyar ɗaukan ƙura'ani ya ake nema daga bawa ya karɓi ƙura'ani daga ma'abotansa da ladubban karanta ƙura'ani
ya lalbushari da fata lamin ya lalbushari fa'alamhu fa'alamhu min fi qari'in min fi min fi min fi فعلمه من في قارئ Mm-hmm. ko a kwanan nan ko to haddace qur'ani haddace qur'ani
farilla ne amma ba cewa aka yi kowa daga cikin musulmi sai ya haddace dukkanin qur'ani gaba ɗayansa ba a'a farlin farilla ne bisa kifaya wajibi ne a cikin duk wata jama'a ta musulmi a samu wa'anda yake sun haddace qur'ani ina ka samu jama'a ta musulmi alhali ba wa'anda su haddace qur'ani a cikin su to dukkanin su sun yi zunubi sun yi tarayya a cikin zunubi to wanda yake ya haddace qur'ani kuma ya sakace har ya dawo ya mance mance qur'ani ba mutum ya haddace shi zunubi ne babba matuka zunubi ne babba matuka shi yasa wanda yake ya haddace qur'ani wato ya kokarin kula da shi dan kada ya zamo ya kubuce masa kada ya zamo ya fada cikin zunubi wanda yake babba a nan akwai sabanin malamai wayan suka tafi dai zuwa cewa duk wata aya ma da bawa ya haddace ta qur'ani to kamata yayi abin da yake wajibin sa ya zamo yana bibiyar ta tunda dai qur'anin nan ai gaba ɗayan sa dama an saukan ne dan ya zamo isna ga bawa komai kuma na qur'ani akwai isnar da bawa zai dauka a ciki to idan mutum ya zama yana mance wani abu ai alama cewa daman bai amfani da qur'anin yadda aka saukar da shi bane tunda wajibin bawa ya ji qur'ani ya zama isna afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubina qafaluha kitabu nazzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab to an saukar da qur'ani ne dan a lura da shi a ce mance shi kenan ba daidai bane wanda ya mance shi ya aikata haramu wasu suka ce a'a mance shi din da ake faɗa shi ne inda yake aiki ya kamata kai aiki da ƙur'ani amma ya zamo ka san haka ga da ƙur'ani yake kai ka ƙin hakan kai wani abu daban to wannan ka nuna ka mance ƙur'ani kenan wasu suka ce wannan shine ainihin mance ƙur'ani da yake aka haramta fiye da waccan mancewar saboda waccan mancewar ai ga nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya saka wa ni da alheri hakika ya tunatar da ni wata aya da da har na mance ta to ashe da mancewar nan kenan zaran mancewar haramun ne zai zamo kenan a ce a faɗi cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake ba matsayinsa ba inda annab sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne masumi ne bayan da za abin da zai afu daga gare shi ya zamo abin da yake ba matsayinsa ba ba daidai ba to shi yasa su ta tafi kan cewa ma'anar kiyayewar kiyaye aiki da shi kiyaye aiki da shi wasu suka ce a'a wannan dai yadda ake nufi mutum ya haddace ya kiyaye aya ya zo ya bari har ta sunce masa tunda ai ba abin da zai kawo daman ta sunce masa din so da yawa in ba rashin aikin da ita ba amma ne mutum yana aiki da abu ai koyaushe koyaushe zai zamo abin ya yana haddace da shi yanzu misali da ake dokoki na zamani sai kaga an yi doka mai yawa amma wannan ita ta shafi wa'annan wannan ita ta shafi wa'annan ko wa'annan sai kaga iyaka wacce ta shafe su a kansu take koyaushe saboda me saboda suna bukatar su yi aiki da ita a koyaushe sai ya zama koyaushe a kansu take ai koyaushe a kansu take kenan to amma wannan qur'anin an ce an sauka ne gare mu gaba daya wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna to ashe kenan wato kula da wato idan mutum baya aikin da shi shi zai kawo ayyamanci amma wanda yake aikin da shi zai zama yana tunata da shi kenan to jinaya jinaya laifi ne laifi ne jinayatu lil bashari domin shi qur'ani girmamawa ce babba da aka saukar da shi ga mutane girmamawa ce babba ba a yi wata girmamawa ga mutane ba irin da aka sauka musu da qur'ani wa ma hiya illa zikire lil bashar wannan qur'ani tunatarwa ne babba girmamawa ce babba ga mutane idan da bawa ya san ɗaukaka shi da aka yi da qur'ani da bai bar qur'ani ba ko yaushe lokacinsa domin zance ne Allah yake da shi kowa ya ɗau qur'ani yana karantawa magana ce Allah yake da shi to kenan ashe ko yaushe bawa in ya dubi cewa shi ne abun fuskanta da wannan sai ya ya fahimci girmama shi din da aka ya san cewa qur'ani girmamawa ce babba gare shi to wannan abu ne wanda mala'iku kansu ba su samu ba wannan ɗaukaka ce wadda mala'iku ba su samu ba ba saukan musu da wani qur'ani ba wannan qur'anin namu shine dai hasu din ma ba a sauka musu da wani qur'ani nasu ba ya lal bushari wannan ya isa abin da bawa zai farin ciki da shi ya isa bishara babba ga jinsin mutum ya gane ɗaukaka shi da Allah ya subhanahu wa ta'ala to fa'alamhu fa'alamhu alima ya alamu fa'ila ya fa'alu ne ko fa'alamhu ka san qur'ani ka koyi qur'ani ka koyi qur'ani daga bakin mai karatu wannan fi wato daga famu ne aka mai da aka shafe mimin ya zama kenan min al-asma'il hamsati ko ko asma'us sitta wanda da man ake musu rafa da wawi nasba da alifi jarra da ko wal famu haisul mimu min hubana wal famu haisul mimu min hubana to anan wato da ake an dauke mimin shi kenan ya koma min fi fi qari'in salam ka san qur'ani min fi qari'in daga bakin mai karatu daga bakin mai karatu ya lihi da yake jibinta su wato wannan shi yasa aka ce fi takan zo suna takan zo fi'ili takan zo kuma harafi kama a nan ta zo suna ne min fi qari'in ya lihi to fi nan ta zo suna akwai kuma fi ta harafi wadda aka fi sani ta harafin jarra akwai kuma fi fi'ili amri fi'ili amri umarni ga mace a ce fi fi ya hindu inda wani malami yake cewa wa kulkar sami'tul lafza min fi muhammadin wa fi mau'idi ya hindu lauka na filkara wa kul in kana so ka kawo misalan inda fi take zuwa nau'i uku ta zo suna ta zo fi'ili ta zo kuma harafi ka ce karsami itul lafza min fi muhammad na ji maganan nan daga bakin muhammadu to wannan fi suna ne fi ta zo suna wa fi mau'idi ya hindu hindu cika alkawari na fi mau'idi fi wannan kuma fi'ili ne amuri in mutum ɗaya ne za a ce fi fi yana cikin guda goma sha tara da fi'il amri da mutum ɗaya yake zuwa bisa harafi ɗaya kamar irin su ƙi ne su li su shi su ni wanda duk fili ne amri ga mutum ɗaya inda shehu ibn malik ya kawo su guda goma a cikinsu inni a kula liman turja shafa'atuhu il mustajira kiyahu ko hukikina wa in sarafta liwali shugula ahara qul لشغل هذا لياه نوه لي لينا وإن وشا ثوب غيري فلت في رجل شي الثوب ويك ياه شوه شي كينا وإن to wa kulli qatil insanin ala hada in diman qatalta diyahu duhu didina wa in hum lam yaraw ra'ayi aqulu lahum ral kaula minni rayahu rauhu rairaina wa in amarta bi wa'ayin lil muhibbi fa qul iman tuhibbu iyahu uhu iina wa in aratta wa nawa wa hayal futuru fa qul ni ya halili ni ya huluhu ni nina wa in humu lam yaku bil wa'adi qultu lahum fiya fulani fiya hukuhu fifina to wato su dai guda goma ne wa kulli sakini kalbi in siwa ka jiki jilkalba min ne jiyahu juhu jijina wa in humu lam ya'u qawli aqulu lahum il qawla minni jiyahu uhu jijina to shi ibnu malik ya kawo guda goma wani kuma malami daga baya ya kara guda tara su wannan fili amuransu ga namiji ɗaya kan zo bisa harafi ɗaya bisa i i ni i i ni ji da sauransu da di yakan zo bisa harafi ɗaya a cikin guda goma nan guda ɗaya ne yake da fataha ra ra'aya ra ra ra'aya wai karaya hurau hurai raina to wato umarni ga biyu maza ko mata raya mace ɗaya rai maza da yawa ru mata rau maza da yawa rau mata da yawa kuma raina raina alƙaula minni to ga abin da na faɗa ko kula da abin da na faɗa to to falan masan qur'ani ne yake kare daga bakin makaranci ya yi da yake jibintarsa wanda yake shi ya san qur'ani ya karba daga malamai karban qur'ani daga malamai sunna ce wadda take mutaba mutum ba yana daukan qur'ani ne ya karanta haka da ka ba mutum ya zama ba zai karba ba daga mahaddata wanda yake sun karba daga magabata har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ma karba yi daga jibril to kaga cewa a karanta qur'anin nan yanda aka saukar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk shekara a watan ramadan sai mala'ika jibril ya sauko duk abin da aka saukar zuwa sannan na daga qur'ani sai ya sake biyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake biyawa gaban mala'ika jibril an tabbatar da cewa eh daidai din yake tare da ɗaukakar annabi sallallahu alaihi wasallama da fasaharsa shi yasa wani ya ce zai karanta haka kawai da ka ba daidai ba ne kuskure ne babba a shekara ta karshe ma wanda ya wafati a cikinta sau biyu suna mu'ararar qur'anin da mala'ika jibrilu alaihi salam to to wannan nau'i na farko kenan shine ka ji daga bakinsa shi malamin ne zai karanta sai ka ɗauki yadda ya karanta kai ma ka karanta wa shaharu wasu malaman sun shahara qira'atan alayhi cewa a'a ba sai ka ji daga bakinsa ba in ka je gabansa ka karanta yake eh ka yi daidai ko ya gyara ma inda yake bukatar gyara ka karba haka to shi ma ya isan ma ba sai lalle ka ji daga bakin nasa ba amma dai ka karanta a gabansa ka karanta a gabansa ya yadda ma cewa ka karanta daidai ka karanta daidai to to ko a kwanan ko fakara abu da kasa a ciki ko ya ka illa ya ka wato an yi amfani ne da wata ala amma dai sautin ai ba wai na ita kwamfuta ba ne kanta ko na malami ne wanda asali aka sa a dole sai an ɗauki sautin an sa a ciki sannan za ta shi yasa yayi ala ce kawai ita ta saukatawa Farabbukas ala, ko farabba kama ko? farabba kasala farabba kasala da yake fili talabi ne ba kaga wa tira nasbu saboda fi'ilin bi talab wa ba da ma ila ul fi'ila talab ko to farabba kasala ya fi marin jayi to Mm. haka nan kuma kada ya karatun ƙur'ani da makyarkata yana gaggabi to kada ya ce zai karatun ƙur'ani da haka haka nan kuma kada ya karatun ƙur'ani da wage ya mai da kira'ar kamar waka to shi ba kada ya haka nan kada ya da cuɗawa haka nan kada ya da kakkaɓe wasu haruffan ya zama wasu haruffan ba a ji ya faɗe su ba haka nan kada ya da jujjuyawa wato ya fara tura ta ƙasa ya ce zai ta sama kuma daga sama ake farowa a yiwu ƙasa haka nan mai karatun ƙur'ani kai ya rike shi rayuwa kai ya rike shi abin neman abinci da shi a shi ƙur'ani ba sana'a ba ce ta neman abinci a ce mutum ya karanta don a ba shi kuɗi to mukuta saban da shi kada ya rike shi abin yin kasabi da shi kada ya rike shi abin yin kasabi da shi ba in ka karanta qur'ani ka karanta shi don neman bukatar ka wajen ubangiji ka karanta shi don mutane su san kai mai karatu ne su ciyar da kai ko wani abu wanda ya kama da wannan Allah subhanahu wata'ala ya isa ma farabbatar ala ka roki ubangijinka to a shi mai karatun qur'ani yana daga ladubbansa ya zamo mai kuka inda aka faɗa a cikin qur'ani innal ladzina utul ilma min qablihi idza tila alaihim yahruna lil asani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqula wa yahruna lil asani yaqul wa yaziduhum khushu'a to haka ake so ne karatun qur'ani ya zamo mai kuka yana kuka yayin karatun qur'anin yana sa shi kuka inda ya fi zo a sashen hadisai fa in lam tafku fa tabakau idan ba ku yi kukan ba to ku kora ku kora wa kanku kukan ku in kukan bai zo muku ba ma ku jawo shi ya zo muku abin da yake cikin qur'ani na daga ban tsoro ya isa ai kuka to ba mai dariya ba kada ya gina karatun qur'ani yana dariya a an so wanda ya karanta qur'ani ranar da zai hatima ranar da zai gama karatun nasa ya azumi an so ya azumi yana mai addu'a domin an ce yayin cika qur'ani ana amsa addu'a yana kuma mu'ammima mu'addiman kuma wajen addu'an nan ya kokari ya hada da dukkan bayan Allah ya kokari ya hada da dukkan bayan Allah domin haka zai zamo tausaya musu kuma haka zai ƙara zamowa sababin a amsa masa cutarsa addu'ar tasa eh addu'a yana mai gamawa ga bayan Allah to lu'anul mayitu ana iya taimakon wanda ya mutu da ladan karatun qur'ani in ka karanta qur'ani ka iya ba da ladan karatun qur'anin nan da kai ga wani mamaci wannan ba laifi a ciki malamai da yawa sun tafi zuwa cewa ladan nan zai kai gare shi akwai saɓani tsakanin malamai amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa ladan nan kam zai kai gare shi in ka karanta qur'anin kace ka ba da ladan ga wani mamaci to ladan nan kam zai kai gare shi to abin da ka mance daga cikin qur'ani kakkace nasitu kai kanka ne ka mance bal unsitu ka ce a an mantar da kai inda ya zo a sashen hadisai cewa kada mutum da ya mance qur'ani ya ce ya mance qur'ani domin ta iya zamo ya mance qur'ani wato ya bar aiki da shi ko bai kula da shi ba shi yasa da ya ladabi a wajen ya ce unsitu an mantar da shi ne to malamai ba su karanta karatun qur'ani ba sai kulli hinin a kowane zamani a koyaushe a iya karatun qur'ani ko safe ko rana ko tsakar dare ko tsakar rana ko yammaci ko yaushe a iya karatun qur'ani ba kamar sallah ba ce da aka ce akwai sanda take an karanta akwai sanda ma aka yi hani daga gare ta to karatun qur'ani ba sanda aka yi hani daga gare shi amma kuma wakacin da yake mutum zai sauka to ya sauke da safe afralu ya fi wanda zai sauka ƙwar'ani ya sauke da safe wato bayan hudowa alfijir zuwa hudowar rana a ce a sannan ya samu ya yi hatama to afralu shi ya fi saboda zamowar har rana ta faɗi mala'ikun da suka zo suka sauko aiki suna ta nema masa gafara kuma duk addu'a da ya suna ta cewa amin amin akan wannan addu'a shi yasa aka ce wato a cika ƙur'anin yin hatama da safa ya fi bai dace ba mai karatun ƙur'ani ya ce ya yi hatama ya sauke a ƙasa da kwana uku a ƙasa da kwana uku inda yake ya zuwa sashen hadisai lam ya kahau man kara ko fi aƙalla min salatu wanda ya karanta ƙur'ani a ƙasa da kwana uku ba zai fahimci abin da ake nufi a cikin ƙur'ani ana karanta shi ne don karatun da ƙara fahimtarsa da ƙara fahimtarsa ba wai zara karatu kawai ba to a cika ƙur'ani a kwana bakwai mutum ya zama duk kwana bakwai zai hatima to a kamar haka shi ya fi cika cika ƙur'ani kwana bakwai shi ya fi cika wato ya zama duk kwana bakwai zai sauka yadda ayyukan